أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين bashi Allah subhanahu wa ta'ala kaddara durmu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna alhamis uku ga wata na Ramadan hijira shekara 1442 wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu shekara 2021 a sati da ya gabata a darasi na jiya kenan mun tsaya cikin aya ta goma sha uku ko? ta goma sha uku ta suratun lukman kenan na gaba za mu tashi aya ta sha hudu na alama ko? sha hudu ne ko? a jiya bayan akwai tambaya ta biyo bayan nan bagana ta mukaddama na bayani da na yi na masalar takatsantsan ko rashin hoto na hoto tambaya ta wake nan kullum haka lamari yake ciki eh bayan da muka yi aimuni magana kullum tun ayi magana ga abin da manzan Allah ya ga abin da safe ga irin su shugaban hadu suna da jama'a da hanbar suka yi kenan duk lokacin da wata hanya ta zo ba ta ta'addar mana ba ta zub da jini ba ta mai mai sauki kullum mutum ya bita kullum ka kaba hanya mai sauki kauce ma bala'i bala'i ba a neman shi in ya zo dole magana kenan kuma abu su da yawa cewa kamar muka bayani a wancan kalma da na gaba ake sanin zirgin ruwa mu magana da manzon Allah ga sahabbai ga an ba su rayu kin abin da ya zo maka zahiri na addini sai ka koma sama ka ga ya suka yi ba amma su da wasu suna ga cewa na kamar ko tsoro ne wanda ya shiga abin kai bai diba ba ya ce ba wani abin ta'addanci ba ko rigima sai ya ce ai tsoro ne kuma da yawa masu faɗin tsoro ne daga mahi yawa sunna ta zamana ta kama gindin da suka suka haka suka kansu mai yawa ma a cikin sunna haka ne su musamman wuyar da aka sha da bala'i da aka karya tunda sun kasu kun zakara na kurin ana wa'azi ana sunna ana komai haka suka aka aka yi su sai bu san baya haka ya abin yanzu to wanda san sunna ta zo an ga mai magana tsoro to wanda san sunna ko a ina ma sunna ta kawo tunda ka an kawo sunna ta sunna tana tare da gindinta da kawunta to kadiba kadiba ba ya aka zamana ba magana tsoro ko wani abu kaza abinda ake ciki yayi ne yanzu wanda kullum ka zamanin baka waye ba kullum za ka maka hari a dare ka gidanka yanzu lahiya ta lau ka hudu abinda ga dama a radio a gari da ba haka kai wallahi ba tsoro bane da abinda gani abin mai kyawu ake bi kullum abu hanya mai sauki mai amfani kuna amma ba magana tsoro cikin lamarin eh insha Allah za mu tashi aya ta 14 wa wasaina al insana kan mara بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه Allah ce mini wasiya umarni ga ɗan adam bale mai imani an mai wasiya game da ma'aikun shi guda biyu wajen ɓangaren kulawa da su duk abin da yake na kyautatawa na gyara rai amma wasiya ba tare da an wato ababen ba duk abin da yake na gari na kwarai wanda za ka faranta masa rai allah maka wasiya da shi magana kenan sai yake gaya mana wani abu daga cikin ɗawainiya ta ma'aihiya hamalatu umuhu wahanan ala wahan wa fisaluhu fi amin babar shi ɗan adam ta ɗauki cikin shi rauni akan rauni mace kullum ciki na girma tana ƙara rauni wani ɗabi'ar mata ce don irin abin da yake ɗauke da ita abin da ke ɗauke da shi na ɗa kuma kai ne wannan ɗaukar nata kai ne wannan cikin nata kai ne ka zo duniya ake maka magana game da kyautata mata ga irin abin da halin ta shiga rauni akan rauni kuma ta ƙare ɗaukar ciki wa fisalu fi amali da ta ayo kama bayan wuya da ta sha cikin ciki da ta hudu ka duniya ba ta ƙare wahala ba kuma aka ce renanka da ta yi ta yi shi a cikin shekarar biyu wannan maganar iya maganar reno adatan dan adam lokaci ne da ya ƙare reno dan adam bai buƙatar a bayan shekarar biyu ƙarƙashin wannan ne a kamar magabata daga cikin wasu yadda ali da suke istimbaɗin magana da aka muhammadu fisal talatu na shaharar kenan da ya magana ɗaukar ciki da yayi yaro wata talatin to an ce ciki da yayi shekara talatin kai wata talatin na an ce fisalu fi amai to yayi yaro shekara biyu to wannan magana shekara biyu a nan a wata talatin aka huta shekara biyu sauran nawa sauran a wannan sai rika wata shidda a cikin taranta hudu bantikat sauran kenan sauran shidda wannan shi ne ke ba da lokacin da wani abu ya waka na lokacin sun bin afan wata an sami ta yi armi ta aihu cikin wata shidda sun bin afan ya ba da umarnin a jihe ta ganin zina ta yi sai dana ali ya zo ci a nan ba magana jiwa mai dalilin ka sai sai dana ali ya istimar wani ayoyi to nan Allah subhanahu wata'ala ya ga mana wa hamlu wa fisalu 30 shahra dokan ciki da yayi wata 30 ta yace wa fisalu fi amain shi yayi yaro a shekara biyu a talatin an wuce shekara biyu sauran shidda kan wannan sai na ita kenan baiwa ta shidda shar'ance baiwa tuni ciki a wannan lokaci wannan shi ne ake cewa magana gugugi ana hadi ana cewa idan mace ta ayu da wata shidda a gidan miji ba magana ɗan shi ne to ba mu gane da aka ce ɗan shi ne shari'a ta kare mutuncin wannan yaro in dai yau ta aka yi wata shida ka yau a gidanka to ɗanka ne amma akwai hanyoyin turewa in kana da tabbas bayan maganar tuhuma bayan maganar bincike in ka tabbatar ba naka bane mace kun dole ka ɗauka ba akwai a akwai da akwai da yayi amma haka kun ka ce ba ɗana bane ba amma kana da garanti kaka tabbas ce ba ɗanka bane ba mu a wajen maganar da alƙali kurin cewa ɗanka ne to amma kai ka san wasu dalilai wanda ka tabbatar ba ɗanka bane ba imam misali ta jini ban ta zo gidanka wani abu dai wanda ko ka kama ta da wani misali ko ka bincike ta ga wata magana kenan ba haka wani kurin a ce baka da wani makawata kun dole a makaranta a kana da mota daban a gehi italiya ne wanda za ka yi amma haka kurin baka ture da a gidanka bayan ya yi ta wata shida a gidanka a wurin shari'a baka turewa amma kana da wasu dalilai kana da dama a yi bincike kuma ka turo yaron ta hanyar shari'a amma ta hanyar dalili kun bayan tana gidanka tana armatarka babban abu da hujja kai da yanyi sai ka hanyar alkali da da cewa ba ɗanka bane ba to wannan shine magana shekara biyu amma shekara biyu wai kuma kuma sun ɗauko magana ai yaro sun ai suna ɗaukowa na magana daman Allah ce a yayi yaro ya shekara biyu ya shan nono Allah subhanahu wataala ya yi maganar akan uwaye mata sireni yaransu shekara biyu ruwar da ta tuna al'ada wannan haulina kamile ne me ce da mana al'ada a yankin murata allah ya ce mata ruwar da tuna al'ada wannan mata masu da sirin shayar da ɗiyansu haulina kamile ne shekara biyu cikakku amma ya bayani da mana al'ada a yankin murata wanda yake so ya cika ɗan wasu wani ana kaban cikin tafsirin malamai ayar wannan ta zo kan mileni asali idan mace da miji aka rabu da kai kake ce da ta kamata ku idan ta yi shari'a za ta maido mijin wannan ba kurin bane gabata muna magana kullum wa abin da musulunci tsara babu wani tsari kyakkyawa da aka wa dan adam balle mata na galihu da musulunci idan ka sake mace misali da cikin wata daya ta ji gida bata ga jini ba in shekaran wata takwas za a yi tara za a yi cinta da shanta a wuyanka shari'a ba ta barinka ki za a maido ka ka bata ci da shi hatta ayu kamar tana gidanka dama tana gidanka ɗaki ma ku ta ka kawo ta ko ɗaki mata da nan aka wani soke kawo ta tuhe huda ta a baka fita wuta ɗakin ta ne haka Allah ce la ta kurji min biyutin Allah ko la ta kurji min biyutin wala ta kurji Allah ce ta biyutin min Allah ce la ta kurji min biyutin Allah ce Allah haka huta mata daga ɗakin su ɗaki ma kamar nata ne masu su huta mata ya ga wata Allah kuma sai daga ya ga wata birge shi kun ya kurwa ne ta gidan wanki damar da zai zai daga zama da ta gidan su ya kawo sai sa ɗakin shari'a ba ta barinka ɗakin wannan nata ne in tana sabon ciki za ta zama a cikin wannan ɗakin tsawon wata takwas kuma ce hore kamar da eh a wuyanka ka ba ta cin shi da komi haka musulunci tsara tsara musulmi ka ba bayan ta aihu yanzu kuma to yanzu magana aihuwa kuma magana ce da waccan ta ƙare tsakanin mutum ta ayyu ta ƙari inda ko to a kuɗa kuma wannan ɗan gata da allah ba mata baka ce na kai ta alƙali ya ce ba ta shiga biyu da rabi ko shiga uku a wata a nononta ne haƙinta ne jika goma za ka ba ni jika biyar da ni ko sai zai tattamna zai ita ke yanke kuɗin nono yadda aka tattamna kuma wannan duk wata za ka ba ta kuɗin nono duk ba baranta nono ya ƙare to nan magana da ake yi mace tana iya galaza maka sai ta ba shi nono don ta samu kuɗi to bakin shekara biyu iyaka ce to dole kuma a sake magana kuma in yaro shekara biyu to a lokacin nan ko alƙali ya yi ba wani yaron a wata ne zai ci a nan ba ta haƙƙin ta ce a yanga mata kaza ne kuma ana a nan haƙƙin ta na nono ya ƙare shi magana iyakar shekara biyu ne iyakar reno wanda ake wani magana ne amma ba dan ba cewa idan mace ta ba dan nono ba shi kashe laifi ne ko sai ya wuya ya zama kowawa ko menene babu na magana a likitance a ilmance a shar'ance babu wani haramci babu yaro nono ko wace shekara ne kun ba abin da ke samu yau in ya bukata ka bashi wannan kashe wuta ne wani haddi ne na shari'a shekara biyu bakinta ya kama kudi bayan shi sai dai a zo a yi magana kuma a mai kamata a ba yaro kudin ci kuna abincin shi to wannan shi ne magana da ta kaice maganar yaye yaro za a yaye yaro a shekara biyu kenan bayan ta yi ɗauki cikinka ta yi wama da kai a ciki kuma ka zo duniya kuma san shi ma reno goyo ka masa kashi kana ta barci dai shi ma da san ɗauniya uwa take da ɗa bayan ya zo duniya ma kenan wala shi biyu biyu ta yi a ciki ta yi ka bayan ka zo duniya uwa Allah ya ce a nishkurli wal walidai ka gode mini he ka kuma uwayenka wal walidai ka uwaye biyu don kowanne he da kowanne uwa da ta yi wannan uba shi kuma shi ma yana da haƙƙin duk ana magana girman haƙƙi amma kowa haƙƙin shi iya da girma kuma kowa kana iya hallaka dalilin shi kowa kuma ya san shi yan kudin na gama magana magana namiji kowa ya gani ya hoto ubanka ya wuni bai dawo ba ya je dako ya aiki ya kasuwa ya nan ya nan wuni cikin rana ya je ya dawo ka kana gida ya kawo shinkafa ya ka hatsi ya kawo kudin ce wani ko bai kana kallo bayan ga maka ba amma kai ba maka ba maka ce bane ba an ha ba kana kana gani duk ya kare karin shi akan ku da uwa kai da haƙotaka duk hidimar shi ta rayuwar shi a nan ta tsari in farare ne a nan yadda tarar in nan kasuwa duk abin da yake gina ya zama lafiya in ba baka ta yawo duk hankali da kwanta ba duk bakin uwa ke duk abin da yake inda ko zai zai a gaya magana a gaya maka duk wawan da yake takuce kuma kana gani ba san gaya maka ba shi ba ta ba ka ba jinwa ba ba ce ba yayi kaza ya so tuwo sai wani a kada gani abin da yake haka yana uwa shi ne shi uwa ce idan Allah da yake magana an shukurli wal walidayka adalcin Allah kenan cewa Allah bayan haƙƙin shi mafi girma haƙƙi akan ka uwaye saboda rayuwarsu akan ka su kare shi na ta ɗan uwa ko da wai dummi hankali ya san idan aka ce wannan yaro ya ma uwaye ta waye a duniya shari'a kotun duniya ba wanda kamata amma hukuma irin shi ko ka kai shari'a wanda a ce ɗa ɗa ɗa ma'aiwa a ce ya ɗauki banza dukkan bai da zo duniya aka cikin ta ka zo duk ƙari da wani ka zama ƙato ka zama hankali ka zama komai duniya kuma ka wasa waye ka ce ba roƙa da su ka san ko da mu zama kawo kotu ta duniya ba wani zai kamata a gan a ba bala'i irin wannan mutum uwaye ko a ce tun da zama ba roƙa da su ka ƙare ko suke na ƙare wannan ya cikin abin da haƙƙin Allah idan Allah bai yaki ya Allah akan maganar zamanta akan maganar haƙƙin uwaye sa a duniya Allah ya barka ka ta kai maka bin wayanka lazim ɗan uwa ba mu da mai girma haƙƙi akan mu bayan Allah da ba mu shi da uwaye waye an shukurli walidaka waka da rabu ta kula yawo obilwade ne usala izana diga kawo ko tashi sai ka magana uwaye dan gaskiya sun tantanta da kwarai lokacin da kike bukatar ka idan ka ce kai ka kare shi kenan irin dan bature shi dan kasa ne kurum dan bature ka shege arun shi ya yi kurum a ya shi ya kare ka zo ka kare ya zama namiji zai kasa ne kurum an taba shi ma ka shi ya ba ka kare ya kurum dan kasa yake dan bature sai ku ji ka turawa ba su haihuwa da suke wurin haihuwa don biyan ba ɗaya biya bane nan mu yawa mu a wajen musulmi mu a wajen musulmi uwa uba wani abu ne da ya ce wajibi na kanka kuma kana yi kuka sai kuma ga lada kana yi ne da neman lada kuma wajibi ne ba abu ya kamata bane dole ne a musulunci ka kula da uwayenka hana mutum ba kawai ba bakin ya ma uban gatanci in ya tsuwa ya kai shi gidan matsayi tsaye shi ne bakin da gidan abin tsaye shi ma ya tsaye sai a kai su a kula su wala wani aboki na iya aiki a wurin shi wani aiki cai wala malam cai wai dan ne na kwarai dama unguwa ce guda kurin ba komi tsoho ne 70 80 bai komi ya yi tare wace dan gani an kai shawar da yake dan na kwarai ne can yan waje mu he waya dan akwai dan uban kai saba saba ta koma ere biye ni biro kaza saba eh tsoho mai lamba kaza gado kaza kaza ta saba saba kuma cike wace dan gani ba bai je bai kai shi waya zai wannan haka suke sai ba su kaga iya ba su da su ba iya ba su daga a yanzu ake bada ake akura jama ake akura jama ta suka aiwa din suka aiwa da kudi ka za a faran shi a sis kudi na musamman ake wajen ayu dan dan ne ba wahala ce ko bala'i ne kurin ka sha wahala ka sha da shi ya girma ba ruwanka da shi an ga ko da ya roban to dama akwai mai ko a gidan hada fami wane ne fami garan fami wane ne akwai kudi a gidan ba ka suke wani lokaci yana abokin suna shinta wani bature a kan magana aihuwa ta kawo shi misalta wallahi ma na haka ne mu haka cewa wannan abu shi da mulmula ya ma'aiwa ce dan dan bai maka wani gomi baka ce ne ba shi haka yana musulunci kenan ya waje fita in wani ba wani abu da ka ture ma ba addini ma ba a turancin ko a kiristanci hudanci an san waye ba ko a tarihin addini hudanci uwaye suna da girman haƙƙi kuma abin karamawa ne ko a cikin addinin su kurin duniya ta waye gari kurin su mutane ba ruwa da addini gaba daya ba ruwa da kiristancin ko hudancin kurin duniya za ka ji ba a yanzu ne suka ci kuɗa ko iya aiki da abin da ke kashi ne amma uwaye ko a wani addini ba addini ba sun waye ba shi na wani abu da ake dakisa har farkon sunna masu suka sunna a zala a ce uwaye zala sun ce uwaye kama uwa kama an bilfce wa kama an bilfce uwa kama an bilfce ta hudu a fuska daga cikin ta ba za wani komi kallon kalle ce babu ko addinin gumki ko addinin gumki a ce ga addini a duniya ya ce uwa banza ce ko baban zaka san karya ce karya ce kullum wani ce wani a sagida da sunna don ta zan gani da karya ce na kenan Allah subhanahu wataala yace an shukurli wa liwalidayka ilayya al-masir ka gode mini ta musamman ga Allah subhanahu wataala kuma ka gode mu uwayenka kuma dai makoma an kare an tattaru Allah ce makoma tana gare ni ci gaba wa in jahadaka nan yanzu an yi magana uwaye da girman haɗin uwaye sai Allah ce wa in jahadaka ala an tushraka bi ma laysa laka bi ilm fala tud'ihuma yakan yi uwaye ka ji girma din su ko sun ji girma da ake girma su kuma su wuce gona da iri su wuce haƙin da ba nasa ba suka neman sa ɗa shirka da Allah dole sai ka yi galgajiya ce wani abu ne aka saba yi na galgajiya na shirka haka aka uwar ka kanu ta baka ya tara ta ya maka to kaka anan ne ake zawo in uwayen da uban suka nemi suka yi famal ka gama ni da wani ka yi shirka da ni malaka da ka bi ilimin abinda ba wata masaniya kan shi su ɗora kan wata hanya mara kyau to a nan ma falatu da yamma duk girman haƙinsu a nan ba a musu da wa sahibu ma fi duniya ma'arufa za ka zauna mu'amala da uwaye cikin lamar duk da koda ka hauren ne za ka zamana da su ɓangaren taimako isanin duniya abu da na kyautata ta duniya duk da sun shirka da Allah kai ka bisu ba amma shirka sau girman uwaye shirka su da Allah ba ta sa ka ce kai ba ruwan su gaba daya ko mu shirkai ne ka musu mu'amala ta zamantakewa ta duniya wannan cikin wata ruwa imam muslim ya rawaito sa'ad bin abi waqas yake cewa kuntu rajulan barran bi ummi falamma aslamtu qalat ya sa'ad ma hadha alladhi araak qad addat la tad'anna dinak hada aw la aqulu la ashrab hatta amut fatu'irani fayuqal ya qatil umma abinda yake cewa riwayat muslim sa'ad ibn abi sa'ad ibn malik sa'ad ibn qasim yace ina ni da da farko kai musulunci mutum ne mai da'a ga washi kwarin ina ma'uwata biyayya ina kyauta ma'uwata ya ce falamma aslam da nawaye gari ina musulmi na musulunci yanzu ƙalar sai wata ce ya sa'ad ya sa'ad ma hadar lalzi hadasta me wannan kuma ma lalzi a raka da mene ka shiga sabon wani sabon addini ta shi to zan gama ɗaya la ta da'an na dinaka hada ɗayan biyu ko ka bar wannan addini aw la akulu la ashrab hatta amut fatu'ira bi ko kamar wannan addinin ni kuma ko daga yau bana ci bana sha sai na mutu a aibanta ka a rinka cewa ya katil umma ga wanda ya kashe kuntun shi kashe koyi ya kashe koyi ai ana can ga wani ta mutu saboda kuntun shi ita kunin kenan ba ta ci ba ta sha ko ya komo ya hasa wannan addinin da ya shiga haka uwa ta yi niyya tsohuwa sai ya ce faƙultu la ta fa'ali ya umma da ce ƙowa mamma kake kake hasken da kake bari ya ce mata fa'in ni la'ada udini haza da shai ni wa wala bayan da za a yi bar wannan addini da komai shi kai ba na bar wannan addini ba kuwa ta ce wa wanda ce ba ta ce ba ta ce ya ce ba maka sata yau ma wala ya latar lamta akwai ta wuni guda wuni da kwana ba ci fa asaba hakikar jihar daga waye gari kwana na uku wuri gari na biya zo ta bugu tsowayin wata kai ba ci ba shi ya ce dai nan ma dai ta zo na ce naki ina nan wallahi ban da bane ta ce fa makasat yawman wa laila ta sake dai wasu kwana da wuni ukhra lam ta'kul bata ci ba bata sha ba yace fa asaba kad jahada fa makasat yawman sai ta ci kwana uku din haka ta ƙara dai ta kullun sai ta mutu sai ta kwana na uku kai dai kwana na uku ya zo ya wuce karsar da jihaduha abu ya kai gaya zuwa mutuwa kuma sai sauran ta bugu za ta ta ta bugu na sa da zo ce umma ya umma sa'ala mini wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hada da shay fa in shita fa kuli wa in shita la ta'kuli yace umma abin da gani yace na rantsi da Allah ba ya dai ba inda kina da rai dari dari ba dai ba ki magagata ki kici ki mutu ya huta wannan ran wani yazo ya mutu kina wahala wallahi ɗan rai ɗari gare ki dukkanin za su ta gaba ɗaya ba na bar wani addini na ya ce in kin so ta rage gare ki ko ki ci kirayi ko ki mutu ina nan kan addini na tsohuwa ta gada gaske ki ta ce a kawo abinci a hawa yawa aka kawo madara da tukuta da koma shi kenan aka gaba kenan nan akwai barazana ta ba ba ga ai su suke da girman haƙi wallahi na tsira maka ba ka tsaya su na tsira maka albarka na tsira maka albarka dan ka je ka je sai wajen sunna ba ka ba sai yaro in kai kaza ka da to aje musu ka je tsira maka Allah tsira maka to shi Allah tsira maka ai dan Allah ne tsira maka me ya zai maka ka kada maka ko da kai ne da gaskiya da ka gaskiya ko cewa Allah ma kaza Allah ma kaza ko uba ga ko ta ga maka bisu ma ko saboda shi Allah ka ce tsini shi kuwa ya tsine ma mai bin shi haka ne na haka kenan haka to kenan don kan uwaye su ɗauki wannan dama ta kai ne su ne mafi girman haƙƙi a kanka su ɗora maka abin da ya gani abin da ya wuce nasu baki iyaka annan salasar ya ce ina mata azufin ma'aruf ɗa'a da ake ma mayewa a kan abin ƙwari ne ba kan abin da ba ma uwaye ɗa'a cikin saɓon Allah a takaice ko ba shi ƙamshi da Allah shine nan Allah ke mana kashe wa in jahadaka ala an tushrika bi ma la zaka bi ilm in suka yi famar sa sa ka gama ni da wani abin da babu masaniya karka fala tud'i ma karka musu da a cikin gama ni da wani wa sahibu ma fi dunya ma'rufa ma ta haka ka zamana da su cikin kyautatawa ta zaman kiyo duniya wattabi sabil man anaba ilai kuma kurin ka ci gaba da bin hanyar bayi na kware suka mai da komai zuwa gare ni summa ilai marji'ukum kuma an kare wata duniya da kai da ma'aiwan gaba daya Allah ce makomanku tana wajena za ku koma gare ni fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun zan ba ku labarin duk abin da kuka aikata a duniya Allah ta fara lahira ba kowa sakamakon abin da
ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin فتكن في صخرة فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير نعم يا بني تكن darasi da Allah subhanahu wata'ala ke ba mu na wannan bawon Allah Luqman dan nan darasi gudun zuciya Allah na ba mu wannan darasi labarin bawon Allah Luqman wani darasi ne kan rayuwar shi na kawo irin zama da yi da ɗan shi irin wasiya da ya kamata uba ya maɗa ita ce wannan bawon Allah ke maɗa shi daga cikin wasiya ya bunai ya ɗana innaha in takum mithqala habatin min khardalin فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله يارو nan sama yaro tsoron Allah duk inda yake iya tare da Allah kaka sama yaro kai ne in ka zo gida ya sheka da gudu ya koye ya laɓe baba ya zo kana huta a zo ci gaba da shekantaka da yawa haka kun zuko baban suke tsoro kuna baban suke gani shi ne za su ke gaba da shekantaka amma daga ya huta ya kuma gidan tiya wannan ba tarbiyya bace ba a sa mai wannan abin da aka ce ba kyau to Allah ya gani eh Allah ne ake wa Allah ake ji tsoro kina ko da inda baka nan ya san wani doka ce ta Allah mu muna yaran da tsowa in za a ke mu sai ce to lan kuka wasa akwai idan sama iya ganin ku ita ta mu kin ta kuma idan sama iya ganin ku wallahi mu ta akwai idan sama mu ce akwai idan sama iya ganin mu mun ji muke wani idan sama tsowa ta kuma ita tare man da suke ne ka ce nan me idan sama kina akwai ina akwai akwai inda ba sama akwai na ba sama shi da kenan ko ina kaje kenan to ka tona sama yaro Allah kenan me yake ya sama yaro kenan ba kai bane ba zai ji tsoro akwai wanda kai wata tsoro ba shi ba ba wanda mutum ba ita mun ta mun ta cikin ita sama da gurin zan ga ya mutu akwai da sama ya garin sai mu je mu bari kenan nan sama yaro idin da yake iya tare da Allah sai ke ce yaro ya dana inna in takum mithqala habatin min khardal ya yaro na inda mutum zai wani aiki kwatamcin kwayar komayya ko ma'ana nan misali ne ai da ke buga misali da khardal da zarra da fatil da qitmir da naqir dole misali na kadan ai ba da ya ba da su duk abin da ka san na kadan kai zamanin ka da yazo ilga electronic ne menene ne kai ta lisan kana abu mai kanta da zai da shi kuma me ma'ana ko mun kadan shin abu wannan abin da kai ko mun ka ɗauke shi ta fatakun fi sakaratin cikin dutse ka shiga sahara daban da sahara sahara bil ha daji sahara da sahara a san sahara larabci ne don kayan bature yawon duniya don duniya da kuma duniya laraba su kai sahara larabci ne babbata suna larabci babbata suna turanci sahara kun sahara take eh sahara kun take sahara eh ba kwatan faransai sahara laraba duka da sun hara yawo sahara da sahel duk sahel ma duk sahel ma larabci ne sahel sahel ne sahel bahar eh a gane kenan eh aka cewa eh dazar ya dazar dazar ba sahara ba dazar dazar ba a takaice kenan sahara bi kha sahara ka ta dutse haka kungumomin dutse haka shi sahara sahara dutse guda haka akwai jabal ɗin kun zuku kaga da sun jabal jabal daban jabal kun hawa kun montai hawa kun mahaya shi jabal to nan ma'ana ko da cikin wani falamin dutse ka shiga akan boye ko nan shi misalin wani ana kwanta mishi yaro in duk aikin da zaka yi in cikin dutse zaka shiga ka labe cikin dutse ko kai sama ko a cikin ƙasa nake duk inda kai wani aiki yace ya ati bi harba gobe kiyama Allah zai zauna gidanka shi ne ke nan duk kaka ce ka ɓoye Allah duk inda kake wani shi ne karantar da aka mahara wani wani tarbiyya ce islamiyya a karantar da yaro abinda don Allah ne Allah ne ce ba a kaza ya ce ai kaza wannan hatta mata duk tarbiyya kada ta tarin gari sai kaza Allah ne ce karantar da ita Allah ne doka ce ta Allah kan ka sa doka gidanka saboda kai ne dan kai ne boss kurin kai ne mai gida kurin ka ji tsoro in yaro ne ka ji tsoro ai ka mutu sai zama da zago haka suke ba daga ubin ya mutu zama da zago ya rufe da ce dan ubin tsoro shikenan yanzu ubin ya mutu dan dan dan saboda mai san bakwa ce ya ya ta sai ga mai yaro ya ubin ya mutu yaro da ce yanzu ba kiran suke na da da ma dan ubin tsoro zo ubin ya mutu shikenan ya samu liberty kir dama a kawo yaro da tsoron Allah eh wannan abun hanya ce ake sashi kuma hanya ta kware ce duk abin da kai ko mun karanta shi duk inda kake gobe kiyama Allah zai zo da shi magana kenan yace kenan ya guna ya dana innaha in takum faqala habatin min khardal in wanda aikin da za a yi shirka ce wani aiki ne za a yi kwatamcin kwayar komai da muke ce anan fatakun fi sakarata wannan aikin da kai cikin falaman dutse ne a fi samawati ko a cikin ƙasa ne a fi ardi ko a cikin ya sama ne ko a cikin ƙasa ne ya ci bi Allah Allah zai zo da wannan abun inna la latifun khabir kuma Allah mai tausayawa ne masani ne Allah sai komai cikin wuce Allah ya bunayya qimis salata wa amur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dhalika من عزم الأمور نعم ينزو bayan kawo tarbiyya aqida bangaren aqida yanzu ai tabbatar da aqida yaro yaro san da Allah duk inda yake san da Allah to wai bangaren kuma ayyuka shi da aka jero aikin farko ya gunayi ya dana aqimus sala ka tsaye da sallah ɗan wa sallah dukkan annabawan Allah na sallah illa sallah kowa da irin tashi ko na annabi da irin sallah da yake amma duk annaba suna sallah amma kowa kaifiya mu ma annabi da kake shi ma gaba ka saka shi ko kenan amma annabawa sallah a ko ya sallah ce suna sallah kuma hatta da suna da arwalla suna arwalla da ya zo ne tabbata ana abubuwa na ibada ta da Allah ka tsaye da sallah wa amiru bil ma'ruf kuma kai umarni da kyakkyawa wannan anil munkar kaga magana ta nan kenan ya mai umarni da wa'azi ya zama to mai sa hanya ne mai sa al'umma hanya ne kuma mai hana mugun aiki ne wannan allah subhanahu wata'ala mun kama wannan al'umma allah subhanahu wata'ala ya ɗora wannan al'umma kan wannan turba قل هذه سبيلي أدعو إلى الله Allah ta ba annabi umarni da ya musu ka gaya ma bayina al'ummaka hadhihi sabil wannan ita ce hanya ta da kake kanta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah ala basirati akan basira ana wa man ittaba'ani da ni annabi da duk wanda bi aje kenan wannan al'umma kowa a cikin munin al'umma da wata matsala wata wata wata wani matsayi na musamman kowa mai wa'azi ne domin an ce mar'a munkaran falugayiru da yadi falam ta zima bisal wa ba fi kalbi ko to zalika atafu iman mu a wannan al'umma barka da nake yace barwanka a ya bari mana suka tare maka daban na daban a a musulunci ganin banna ta kyale hadari ne an maka umarni na duk wanda ya ga banna na bace in ka iya hannun ka hana ka in ta wuce ka iya hannun ka to kai wa'azi ka wadi ba kyau a ka wadi nasiya in ya kai ni karshe ka zama to mai damuwa bayan da ka iya ke wannan al'umma duk mai sa aka rabota shiga la wannan al'umma dole zaman to mai gargadi ba ya kawo mikro ba kawo kawo kashi kawo radio ba a din da kake nuna mikira ne in ka ga wani iya banna aboki ne dan uwan ina ne in kan zaka hana ka hana shi an ba game da siya kaka zaman to kun ga ruwanka kun ga kan salakan salakan azan ba ruwanka da kowa kun ne salakan haka mutane da suke rayuwa na salakan na kun ne din na salakan ni ba ruwa kowa wannan ya saba wa tsarin musulunci annabi ce duk wanda ya bi ni ma kan haka ke kenan akwai kira akwai nasiha duk da kake da nasiha ne ba ka ji ayyuka waye ko san dai shiga saka ba kyau an san daga zai ba kyau an san ƙarya ba kyau an san shan giya ba kyau an san gaskiya da dawa abai ka ji kurun mai nasiha kuma san gaskiya da nasiha kenan ka zama to kai da mai galgadi ne baki iyawa kenan ya ma dan wani dan nashi wasiya tsaye da sallah umarni da kyakkyawa wa'amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar kai umarni da kyakkyawa kai hali ga mumuna wannan da yazo nan duka sai wajen waje ko amma da yazo wajen wazi yace wasabir ala ma asab kuma yaro kai ka ji mun kai hakurin duk abin da zai biyo baya eh ka mishi wazi hali shi kenan kai hakurin ka ji mun abin da zai biyo bayan wa'azin za ka dole ba ta mai daɗi ba wani ya ga kashi ka rayuwar shi za ka ɓata mai abincin shi za ka ɓata mai abin da yake so za ka zaga dole tsane ka dole ya tsane ka wannan haka annaba suka gabata annabawa ne sun rayu annaba daga wajen Allah amma al'ummarsu da yawa sun inkarinsu ta hanyar miyagun mutane wanda suke ga amsa kiran wannan annabawa zai zama cikas a rayuwarsu daga ci labarin annabawa bani isra'il irin su zakariya irin su yahaya ɗan baya baya ma duba tarihinsu da miyagun malamai malaman da su ne malamai kayan wannan annabawa kuma cikin al'umma ai akwai manzanni kuma akwai mabiya wani mabiya idan manzo ya mutu mabiya su ne jagorori jagororin al'umma a wancan zamanin wa'annan annabawa su ne limamai a masallaci su suka ga sallama gaba daya su ne limaman bayan ma su wuce su suka ga adawa da wannan annabawa suka ce zakariya mana suka ce zakariya ko matsayi ne makon nan hotar sai nan wurare suka ce yahayen mata da ina hura ne da abu suke na ayoyi na mu'jiza ya ce si daba daba ne wannan labarin da zakariya ya kashe su aka yi ko wa kashe su shugabannin wancan zamani ta hanyar waɗannan miyagun malamai su kuma suna ga addinin sun canza addini ci da addini sun kikiri abu ci da addini sun kikiri abu jewa wanda suna ga idan aka gane wannan manzo ya zo ya ce da addinin to suna ga suna matsala cikin rayuwarsu ya su ma waɗannan manzannin shirri za a gama da su kuma a haka a kashe zakariya a kashe yahya isa ma an rije shi allah ɗauke shi suna na ban ƙarshe nasu na banu isra'ila kenan dama ce aka ce hanyar da'awa ce hanya ce mai tsayuwa da kwalabe hanya wacce da take wayo zaka wuce lamun lafiya shi kurkurin ba zan sami ka hatta kai magare ci zai matsayin wasiya cewa kai umkatse da sallah kai aqimus salata wa'muru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar ka tsaye da sallah kai umarni da kyakkyawa kai yani ga mumuna wasabir ala ma asabak kai hakurin abin da disa ne yace inna zalika min 'azimil umur min azabin ba wannan bin wannan hanya jimrewa akan kira zuwa ga Allah har umarni da kyakkyawa hana ga mummuna iya ce mai mai al'amura kuma ka jimre ka yi haƙuri da abin zai biyo baya ya Allah ce ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير نعم الله سبحانه وتعالى ke ci gaba ba mu labarin wannan bawan Allah Luqman irin wasiya da ya madan shi to wala tusir haddaka linnas yaro kaka rika kauda ka ga mutane nan karin kowa sai kar magana sai ce wajen kallon rini bana magana ga magana ya fiye magana kana kallon sai hadin gaji a cikin hadin gaji kana kallon mutum sama sama ina mai kallon gefe baka zaba kallon gaba gaba kaka juyo kayaka kayan kala kallo sama sama aka ta ana kallon da aka yage shine karin magana ne yaro na kasa rika kaudawa mutane kumcinka sai kana kallon su kallo na gehi ba na ba ba ba na darja ba kallo kallon raini kace kallon raini yace wala tamshi fil ard marha kuma yaro ka karkata ya kana kwambu kana kwambu kwambu ba kuma ce tamaka kana tamaka mai ba a san kwambo ko tamaka ba san kwambo mutum na bane yasa iya ji ba iya ji iya kada iya ji kamar da ba iya ji ba damar kuma shi kan baka mishi ko kayan na iya ji ba ya tab iya ji ba kuma kasa haka ne ke cewa shi ne kwambo kwambo ba iya ji ya gaba to kakai haka nan ya ce kakai tahiya ta kwambo ya ce inna lalahi bi kullum mukhtalin faqur Allah bai san duna mai kombo mai tabaka take alkhair take akira da khair ka san doki cikin nauyi ya kota ya kota dabba iya wasa an tabaka ana ana ana rangodi ana ka doki a cikin shi da koya wasa an zo ana wasa iya ana rangaji ana he doki ana wasa take doki ana da khair ne da tona akira da eh kenan kar kai zaman to kana maka zama mukhtal mai kombo mai tabaka na yawa akwai abin da kai aikace ne ko da wanda hawa ka hukara gwada mutane baka bakai kaka haka nan kana kai gwada masu karamin kari ka yi su na ce ko da misali ka shiga wani abin hawa za ka hau kana gwada mana fuska kai ba babu ba ka babu a kwasan da dawo da wani karanta a hoto da mota ko ka fita wani wuri da wani kaɗa da bitin kana da gwada masu wani wannan bacci kana gwada masu yawa dama kana kai zaman kasansu ya kwasana masu kana kana tsamara su kace ka shigo ta gobro mota ka fita wajen zuwa ne ya je ka daga bitin eh wannan kaza ko kana yi da mutum yana tafiya ta dai ne kaka yi kaka yi wani abu kaka yi ka gwada ma wani isa kai kashi kuma tahiyar ma haka sama kasa a na ana kanta da kai a tara yau kaga tahiyya cikin nutsuwa shi shi nuna laka cewa wala tamshi fil ard marhan innaka lan takhriqa al arda wa lan tabruka zawadu la ilaha illa Allah wala ce da Allah ya ce maka kai kombo ce to kai dai bawon Allah da Allah ce kaka kai tahiyya ta kombo innaka lan takhriqa al arda in dai isa ce ba a kai wani dan wani in kuna tafiya an kai taku sama kasa kasa ya tare ne ba akwai Allah ce kai dai baka iya tsada kasa dan kai taki dan kwambo dan isa kuma ce wallan tabalu gal jibal tula kuma ka ta kai dan dan kai ka kai tsawon dutse kana nan kana nan kana nan bawa duk sama yake da kai kenan me abin daga kan daga isan kasa dai baka mutu gurbi kuma daga kai da kake daga kai ina zaka ba ina zaka baka kai baka kai tsawon dutse Allah ce baka kai dutse tsawo ba to me abin da ka da kai kai eh halitta kalama me rauni nan da jan hankali ne na hana mutum tamaka ko kwambu da isa wala tusayir wala tusayir haddaka linnas kaka juyawa mutane kumci wala tamshi fil ada marhan kaka tahiya ta tamaka ta kwambu a saman kasa inna allah la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur allah bai sa duk wani mai kwambu ta maka sun ta ruwa bukhari ka bukhari ya kawo annabi gaba labarin wani bawan allah manzo allah ya ce ya sa kaya sama da kasa kurin iya tahiya ta ji iya ji mu dama da hagu allah ba kasa mun kasa ta hade shi annabi ce hayo yana ta cikin kasa na misali ne na lalace hushi da ta maka da isa ba a san haka ne ne ci gaba wakasit fi mashi kuma yanzu sun ana kwambo da ta maka ai gane za ka yi wakasit fi mashi ka yi tahiya cikin nutsuwa ba gudu-gudu ba mun zaka ya farka ta yaya lauko-lauko ga masu ahalin takawa cikin ƙasa da babu a kan tafiya ya ce ba da hawan sun fi da hauna masu ya cikin ƙasa suna hawan cikin nutsuwa kamar ya faɗi auliya ulayi ba ana cikin tsoron Allah shi ta yi ma da kila ke iya ido a rihe ya san da ido ya tsaye su auliya ulayi ne kake haka da ya ce umar bin khattab akwai masu na tun a zamanin shi ne ke sai bi gada bular tashi ga gaba ke ta ce bi gada ta yi wani wasu kana kana kana kanta kai tashi da bi gada ta yi wannan ayi ba ka tsike ba ana hana kai na kurin girman kai ba ce da kai kana loko loko ba ga ga gobe mai tsoron Allah wai kidan ka kai tahiyya ka kusa kusa da nan ka kaman ga kidan kaman ka fadi kuma ka tahiyya da gudu gudu nan kidan ana kanta ka tahiyya ta kama kai tahiyya ta tsakiya ba irin ta loko nan ko ta ba loko loko kuma ba ta irin da gudu gudu ba kidan kai tahiyya cikin nutsuwa waka zurfe mishi ka kai ka takaita cikin tahiyyarka waka zurfe sautin kuma ba sa daga murya hayaniya ka zama mutum mai hayaniya kullum ka yi shi malaka sawa ta kowa ba san hayaniya domin shi ina an kan aswat da sautin hamir inda ihu da daga mai baka wanda jaki aka baka misalin jaki kake rayuwa da shi mai kyaman murya ce Allah ce kyaman murya jaki to mai abu murya a murya jaki karan jaki wata ruwa da nan ke cewa idan samitu samitu min tahaddi in kun karan zakara fasa Allah min fadali gurin ya Allah ba ku fadalar shi kiki ya tsara tsakar annabi ce karbi Allah baka fadala lokacin addu'a ne a zuwa da kamar ibn zikr hamir an kaji tsarin jaki ya be ya buga tsara jaki ta fata a'udhu bil shaitan billahi min Allah ya kare daga shaytani yace ya ga shaytani jaki ne kara ta ce ya ga shaytan ya wuce Allah kare daga shaytani ko ruwa cikin ta cikin ko ruwa cikin sai musulmi kidan da ta kace ba wani abu burge wanda kuka ga murya hayaniya ba ka ya katar yaron da tahiyyarka da maganar ka ake kashi kuwa maka ka yi tahiyya cikin nutsuwa kuma ka yi magana cikin ladin magana ka ci gaba ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما
ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى yana jan hankalin game da wasu ni'imomi da ya mana musan girman mahalicin waɗannan ababe da girman ni'imar a gare mu ce ba ku san ba da cewa annallah sakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ard Allah shine ya sauƙaƙa muku nan ta sakhir kenan abu ne wanda Allah ya halitta kuma kuna cin more su ya ba ku dama ku yi abin duk yake na amfani ne kamar kuka yi an ba ku ribatar waɗannan ababe abin da Allah ya halitta a cikin samai da ƙasai wani abin kuna gani wani ba ku gani ma akwai wata ni'imar ni'ima ce a gare ka kai baka san ma da ni'ima ce gare shi ne sai cikin binciken ɗan adam ne wani ci an gano kaza an gano kaza duk wannan kullum adam cikin ɗan adam ta ci gaba duniya duk da kubar ta yake bai kubar ta adam ke hannu ba shi ilimin ɗan adam yadda kubar ki wani abu ya gano ashe kaza kaza ne ashe kaza kaza ne to wannan mahalicci wani abu waye Allah ne duk abin za ku gano na wani amfani na wani na menene wani abu ne wanda Allah ya yi don amfani in abin da dabi ya bugar zuwa bugar shi ba shi da ba fetirar da ba gas da ba duk amurka ko su dama sai da yanzu aka ba abu suka gano Allah suka gano wannan abu sai kuma muka samu shi duk abin da wani abu gaba za gano shi mana abin da ba duk wannan Allah ne shirya su kuma don amfani mu Allah ya sauke abin da ke cikin samai da kasai wa asabagha alaikum ni'amuhu zahiratan wa batina Allah ya cika muku ni'ima ni'imomin shi na hili da na koyi wasu kuna gani wasu ba kwa gani amma na cikin su tsamo tsamo amma ba mu san da su ba wasu kuma na gaza a hili idan muna kallon su kenan wannan menene wannan mai maka wannan ni'imomi kenan ga mai hankali wajibi ka goyi godiya ga mai maka wannan ni'imomi na shi an ce idan ba ka ake mutum ya zama kafiri butulu mutumin da bai godiya ita wannan zan butulu bai san ba alkhairi bai san ba mai alkhairi kenan mu zaman to bayi masu godiya ga Allah ma bayan shi yayin wannan kada abu ne da ba kuma ba wani abu da muke rayuwa wanda yake na wani ko wanda wani ya aikata ko wani a duk shi yayin kuma ya bamu duk abin da yake na muqawmat hayat duk abin da za a rayu su za a rayu wasu abin ma baiwa hakku mutu hakku da muka su kuma abin iya amfani ni wace babba a gare ku abu nake da mai hatsin gaske illa imani da wannan mahalicin wannan abun yau da nemo min wajibi ne gode mishi babban godiya ga Allah yadda shi kaɗai ka yi shi kaɗai ya yi ka bai tarayya da kowa wajen yin ka wani abu nemo min gaba ɗaya shi kaɗai ya yi bai tarayya da kowa ba haka yake so kan ka gama shi da kuma kuma idan ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari kai ne kai ne ta makwarai kai ne ba da kwarai ya ce wannan bayanin bayan Allah ce waminan nasi duk da wannan bayanin ne wani Allah amma duk da haka a cikin mutane mu'minin nasu akwai wasu bayi na Allah a cikin mutane duk da matsayi na Allah amma akwai man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir akwai cikin mutane jinsin mutane akwai masu jayayya cikin lamarin addinin Allah ba ilimi ba wata shari'a babu aya babu hadisi kenan kurin da kai irki tawa ta rigima da ra'ayi da hira ya tunkari addinin Allah ko ya bada da ra'ayi kurin da ka kuma ya rinka kirkiri wannan abu na shine gaskiya Allah ce akwai irin wannan mutane suka jayayya cikin lamarin Allah cikin lamarin addinin Allah ana ai kaza ai kaza kaza ne kaza ai kawo da hira da ra'ayi ana kawo falsafa bizabi cikin lamarin addini da ka babu wani ilimi da ya isko na magabata babu wata shirya da yake kanta babu wani littafi da yake tsakanin hanya kurin gaba da cikin dukura ko yake fagan faganiya kurin cikin jahilci kuma ya kiri kiri shine mai gaskiya wannan wahalin duk wanda zai lamar zai tarkari addinin Allah da ka babu annabi babu Allah ya ce babu annabi wanda ke shine mai shirye da al'umma kan hanya ba magana Allah babu ta annabi ba ta magabata kurin ya tarkari addinin Allah da ka to kowa ya iya cikin wannan rudin duk lokacin da ka rayu a rayuwarka babu Allah babu annabi masa ka hanya kurin da ka da ra'ayi wanda ka shiga cikin wani hayaniya eh ka shiga cikin duhu babu littahi ne ya saka maka hanya to ne mutane kusan kullum da mutane guda ne sai ce wa idza qila lahum tabi'u ma anzala Allah inda zaka ce musu a haka wannan gadama da hayaniya ku zo ku bi abinda Allah ya sarkar kina me ka ina ayi na hadisi babu a zo a ba abin da Allah ya ce ba ba ba ba hira ba ku zo ku bi abin da Allah ya sabkar na'am dan sun san ba dan ba suke za su karu Allah ce bal za su ce ma me ce musu a zo abu na Allah za su ce mishi bal kina magana bin na Allah kadai ba ta so ba nasu da zara ba magana magana bin Allah kadai ba ta so ba babu wani aya fadis suka ce kurum nattabi'u ma wajadna alaiha ba kurum mu muna nan za mu abin da muka isku uwaye da kakanu na yi muna nan abin da muka gada eh kuna wata ko saba ma uwaye da kakanu zaka zaka za dukkanin wannan kai ku gano eh he ku gano maka da shayar ko ya zama ko tsoho shekara 100 a cikin kaga wani wani ma akan ga wani ga wani ma wani ma da mutu shekara 100 duk aka haka suke sai kuma ta kai addu'a Qur'ani to akwai tsoho tsoho ne akwai akwai kamar Qur'ani tsoho ne a ce tsoho shekarun ne bakin ne shekarun kakan ka ne shekara 200 200 ƙurari shekarar dubu da sarari da ƙurari amma shi tsohon na kowace tsohon ko tsohon kwa ƙurari ko da tsohon na ƙurari ka harka kanka ya ce ayi kaza ya ce kaka ta a zo abu ƙurari to mene magana ka ce wai wai wai wai kun sabon addini me zabu haka ta sabon addini shi ta yake kakan ya ce eh malam wani malam malam wani kuma suna ta ce a abu ƙurari da hadisi wa makarin da kai zai buga dan sabon addini dan wannan shine mushkilar mutane a can da ba haka an haka ce addini wani sai sabo bisu diba su uwa da kakannin kayan su akwai wani addini kayan kakan kayan babanka akwai addini musulunci aka ce akwai wancan tushe su uwaye sun bar hanya sun bar na gaske a hanya a biya bari aka ce yanzu akwai matushe ya ce a kenan amurwa da kakannu ya ce ya ce maka kai sai kai da sabo to can da ma haka aka ƙurisha maka suka kaga kamar zana shi ka samu abu duk uwan ya bata uwan su kakannin su duk wannan wannan ga namu su Abu Lahab Abu Muttalib duk wannan kamar addinin su har ake nan na gori za ka bar addinin Abu Muttalib kaga su addinin shi addinin gori addinin latar uza shi da to ko an zama haka ne ba a ci aya a kun hadin wala wala wala wala kakanmu to Allah ta halin su kenan wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah a ta musu ku zo ku ba abinda Allah ya sabkar qalu sai za su ce bal a'a ba ma bi kurum zami na tabi'u ma wajenna alayya bana za mu abinda muka tsuwa yi Allah ce a walaukana a walaukanar shaitan ya du'umu na azabi sa'ir cin za ku kuwaye na ko da shaitan ne ke kiran ku zuwa ga azabar wuta za ku bi su kenan haka ga wani ka yi mana su su muwaye kuma mi za a yi da yi da ke Allah shi da mu na ganin kamata matsayin ayar sai mu tashi aya ta 22 insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته